بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وعلم علم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوة أولا يمتشي نا الخميس 21 ga wannan wata na Dhulqa'ida hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 a inda muke ci gaba a cikin karatun na littafin Kitabut Tauhid na babban malamin nan Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tare da bibiyan sharhi na babban malamin nan Muhammad Nasir Muhammad Nasir Sa'id Allah shi kansu gaba ɗaya gafarta musu a satin da ya gabata mun kammala babu man haƙaƙa tauhid da halar jannata bighairi hisab mun kammala matanin har zuwa ƙarshen babin mi'i da fihi masail haka ne ko a yau za mu tashi sharhi na malamin sharhi na muhammad nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala kun ga wurin ko قال المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له ما لاتشي ونن باب تكميلي ني كما تشكشيوا ني غبابن da ya gabace shi wa tabi'ul lahu kuma mai biyarsa ne kenan wanga babin yana ciki babin da ya gabace shi gani yana kammala sani kuma yana bin sani fa inna tahqiqat tauhid saboda tabbatar da tauhidi tahzibuhu shine tsabtace shi wa tasfiyatuhu da tsarkake shi da tace shi min shirkil akbari wal asghar daga babbar shirka da kuma karamar shirka shine kenan tabbatar da tauhidi tauhidi ba zai taba tabbata ba sai mutum ya tace tauhidin shi ya tsabtace shi ya tsarkake shi daga barin babbar shirka da karama wanda babbar shirka ita ce wadda takan fitar da ma'abucinta daga barin musulunci an gane ko karamar shirka kan ba ta fitar da ma'abucinta daga barin musulunci sai dai tana tawaye mishi tauhidi tana gurbata masa tauhidinsa ina fata mun gani mala ce wa minal bida da kuma tsabtace tauhidinka ta hanya nisanta bid'a alƙauliya al'itiƙadiyya bid'a ta firici ta ƙudiri ƙudirin zuci an gane ko wal bid'a alfi'liya al'amaliya kuma ka tsabtace tauhidinka ta hanyar nisanta bid'a ta aikace kenan bid'a ta ƙudiri ba kai ba ita sannan kuma bid'a ta aikace ma ka nisance ta wa min al-ma'asi kuma ka nisanci aikata sabo wa dhalika bi kamal al-ikhlas lillah hakan ko yakan samu ne ta hanyar samun kamala ikhlasi ga Allah madaukakin sarki fil aqwali a cikin maganganunka wal af'ali da ayyukanka wal iradat da niface-nifacenka ina fata mun gani kenan idan kana son ka shiga cikin wanda suke tabbatar da tauhidinsu ta hanya idan ka yi haka za ka shiga cikin wannan dubu saba'in kin da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko azaba to sai ka tsarkake tauhidinka daga shirka karama da babba sannan ka nisanci bid'a ta kudirin zuci da bid'a ta aikace kuma ka nisanci aikata sabo an gane ko وبالسلامة من الشرك الأكبر دكما كبتا دك شركة ببا المناقض لأصل التوحيد وأن شركة ببا تنا وروري أصل التوحيد ومن الشرك الأصغر كما ka kubuta daga ƙaramar shirka almunafi li kamalihi wadda take kore kamala ta tauhidi ga bambanci tsakankanin shirka babba da shirka karama shirka babba tana ruguza tauhidi ne gaba da gane ko zaman to kai ba muwahid bane mushrikin ita kuma shirka karama tana tawaye masa kamalar sani akwai tauhidin amma bai cika ba babu kamala tattare da shi ina fatan mun gane yawwa wa bis salamati min al bid'i da kuma kubuta daga barin bid'a wal ma'asi da laifuffuka allati tukaddiru tauhid wanda sabo da laifuffuka sukan gurbata tauhidi ne wa tamna'u kamalahu kuma tana hana cika da kamala ta tauhidi kenan sabo yana hana kamala da cika ta tauhidi وتعوقه عن حصول آثاره sannan kuma sabo yakan kawo tangarda ga tauhidi ta hanyar da ba za ka riski amfanin tauhidi ba ba za ka samu amfanin tauhidi ba simala ce faman haƙaƙa tauhidahu duk wanda ya tabbatar da tauhidinsa wanda tabbatar da tauhidi shine ka tsabtace tauhidin ka ka tsarkake shi ka tace shi daga barin shirka babba barin shirka karama barin bid'a ta kudiri da barin bid'a ta aikace da nisan ta sabo to duk wanda ya tabbatar da tauhidin sa bi an imtala qalbuhu min al-iman ta hanyar da ya cika zuciyarsa da imani wat tauhid da kadaita Allah والإخلاص تتبتشي بوتاق ألا شي كدي وصدقته الأعمال كما أيكن سسك جسكة أبندي كي قدري دا أبندي كي ين إيماني بأن انقادت لأوامر الله تهنيد دا أيكن سسن جايزوا أمرنا الله طاعية سنا ما سمع الله بيئة منيبة كما ما سكما واني الله مخبتة masu kaskantar da kansu ilallahi zuwa ga Allah madaukakin sarki walam yajrah zalika bil israri ala shay'in min al ma'asi bai kuma lalata hakan ba ta hanyar dogewa akan aikata wani abu na sabo fa hadha alladhi yadkhulu jannata bighairi hisab to wannan fa shine zai shiga aljanna ba tare da hisabi ina fata mun gani kenan duk wanda ya tabbatar da tauhidinsa ya cika zuciyarsa da imani ta hanyar ta Allah ta hanyar yin ikhlasi ga Allah shi kaɗai wurin bauta da komai kuma ayyukansa suka gaskata haka ta hanyar gashi nan yana yin da'a ga Allah madaukakin sarki baya saba masa yana yin biyayya ga Allah madaukakin sarki yana komawa zuwa ga Allah yana kaskantar da kanshi zuwa ga Allah kuma bai yi ƙoƙarin aikata wasu munanan laifin da za su kawo masa tangarɗi ba ta hanyar nacewa akan aikata wani abu na laifi kasan akwai aikata laifi akwai dagewa akan laifi ka iya ka aikata laifi yanzu an jima gobe ka nemi Allah ya gafarta maka ya gafarta amma akwai nacewa akan laifi yau kai gobe kai an jima kai jibi kai ka nace kana aikata shi to nacewa da aikata laifi yana gurɓata tauhidi ina fata mun gani to wanda ko tsabtace tauhidin shi daga dukkanin abin da muka ambata malaci hada alladhi yadkhulu jannata bighairi hisab wannan fa shine ke shiga aljanna ba tare da hisabi ba kaga ashe samun shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko azaba babban falala ce da duk wani mai imani abin da yake guri ya samu kenan ina fata mun gani shi yasa a hadisin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ba shi labarin ga wasu daga cikin sahabbansa da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba sannan ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce mishi ukashe tashi ya roƙi manzo Allah ya ce roƙa mini Allah ya sani daga cikin su annabi ya ce kai kana daga cikin su wani ya tashi annabi ya ce ukashe ya riga yi kam sahabbai suka dinga tattauna tsakankanin su wai waɗannan dubu saba'in kin da za su shiga aljanna su wane ne suka dinga tattaunawa matsala ta ilimi suna kawo wani abubuwan da suke tsammanin masu irin wannan ayyukan su ne za su dace da wannan garabas wasu suka ce tana yi wa sahabban annabi ne kawai za su samu wannan gajiya wasu suka ce a'a mai yi wa wanda aka haife su cikin musulunci da ɗaya bisa ɗayin shirka da Allah ba ƙarshe da annabi ya fito suka ba shi labarin tattaunawa su sai annabi ya gaya musu ga sufofinsu kuma ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalu sai annabi ya jero musu mi ayyuka kuma su ma sahabbai kin kahin annabi ya zo yi musu bayanin masu sufofin nan da mas'alolin da suka kawo suna kawo su ne su gina sunai akan aiki da ƙoƙari ba haka kawai sakakai ba ina fata mun gane ba guri bane ba ko tamanni aiki ne tukuru da wanda ya dage yayi aikin nan to zai dace da shiga cikin wannan dubu saba'in kin da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko kuma azaba Allah ya datar da mu ya samu daga cikin waɗannan mutane mala ce wa yakunu min as-sabiqina ila dukhuliha kuma zai kasance daga cikin na farko-farko zuwa shiga aljanna wa ila tabawu'il manazili minha kuma zai kasance daga cikin wanda za su riƙi masaukai a cikin gidan aljanna malaci wa min akhassi ma yadullu fi tahqiqihi na daga cikin abinda mafi kebantuwa abinda ke nuna tabbatar tauhidi kamalul qanuti ila Allah ko kamalul qunuti ila Allah samun kamalar dimantuwa da bauta Allah dimantuwa da dagewa akan bauta Allah maɗaukakin sarki wa kuwatu tawakkuli ala Allah da kuma ƙarfin tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki bi haythu la yaltafitu alqalbu ila almakhluqin ta hanyar da zuciya ba za ta waiga ba ko ta waiwayi wasu abin halitta ba fi sha'anin min sha'unihi a cikin wani sha'ani daga cikin sha'anoninsa na rayuwa wala yastashrifu ilaihim bi qalbihi kuma baya hangen su da zuciyar shi wala yasaluhum bi lisani maqalihi baya tambaya halittu da halshensa na almaqal halshe na almaqal shine ka nuna bukatar da ba sai ka firici ba ka ya zuwa ka roƙe ni amma baka ba sai ka ce ba ni ba amma alamunka da kamarka tana nuna mi eh bi makalihi ne ko aiwa kenan roƙo ta hanya ka ce ba ni misali haka ne barakallahu fik kenan wala yas'aluhum bi lisani maqalihi aw halihi ba zai tambaye su ba ta hanyar roƙonsu da bakinsa ko kuma roƙonsu ta hanyar halinsa ina fata mun gani ba zai roƙe su ba da baki ya ce ku mani kaza ko ku bani kaza kuma ba zai nuna musu hali na kasawa ba ta yadda yana cewa a taimaka masa amma bai faɗa ba ina fata mun gani ban ji ba yawwa roƙo da hali an gane ya roƙo da hali ko eh baka ce a baka ba amma shi wanda ka zo wurin shi ya san me kake so ya baka مالك بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودة مقصودا بها مقصودا بها وجه الله مالك سي كسنشي وجنسا da cikinsa wa aqwaluhu da maganganunsa wa af'aluhu da ayyukansa wa hubbuhu da san da yake yi wa bugduhu da kyamar da yake yi wa jami'u ahwalihi da dukkanin halayensa kulluha gaba ɗayansu maqsudan biha wajhullah yana nufata fuska Allah da su ne gaba ɗaya komin sa dan Allah ce muttabi'an fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma yana kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dukkan abin da yake yi والناس في هذا المقام العظيم درجات مالتي متاني أتكون ونن مزئم مي جرما درجوجي ne matakai ne ba dukansu bane ke kan mataki guda shi yasa Allah ya ce wa likullin darajatun mimma amilu kowane ɗaya daga cikin su yana da matakai da matsayi daga cikin abin da suka aikata kenan kowane za a masa sakamako a biya sa gwalgwadon abin da yake aikatawa وليس تحقيق التوحيد بالتمني ما لتشي باشي بني تبتد التوحيد تهني قوري an gane guri da gai da baki bai nuna ka tabbatar da tauhidinka ka tsabtace shi wala bidda'awi alkhaliya min alhaqa'iq kuma ba tabbatar da tauhidi bane tauhidi ne ba ta hanyar da'awa da wasu abubuwan da babu su a hakika khayal ne sharme ne kawai ina fata mun gane wala bittahalli al'atila kuma ba da ba tabbatar da tauhidi bane tauhidi bane ta hanyar kawa wadda bata tattare da aiki kenan kaga tabbatar da tauhidi ba guri bane ba guri ba tare da aiki ba kenan haka bai kasancewa tabbatar da tauhidi kawai da abin da yake ba hakika bane khayal ne kawai da'awa ta banza wadda ba ta tare da hakikanin abu ina fatan mun gane wanda yawan kanuwar kusan tahiyya ayin izala ko halin sunna kusan haka take kowa ma kusan yayi ne yankano kowa ma zai ce mu ɗan izale mu ahalus sunna ne da baki amma amma aikinsa da sufofinsa da hakikarsa ba ta nuna cewa shi ahalus sunna ne ina fata mun gani wurin tauhidi ya faɗi da kadibi shakalin shi tun daga kansa zuwa ƙasa za ka yi ƙilga masa bidowi daban-daban na saba ma annabi cikin sufar kayansa da sufar jikinsa a ganin ma an faɗi ko sannan kuma jahili ne gaba ɗaya kenan kaga ko da wasu sunna ba ta yi da haka nan ba da za a yi ka zama halin sunna kana katon jahili dawa ba ta yi aiki ne kawai ina fata mun gani ka koyi karatu ka koyi tauhidi ka san kaɗai ta Allah ka san shirka saboda sanin tauhidi zai sa ka kaɗai ta Allah sanin shirka zai sa ka nisanci shirka in baka san tauhidi ba ya za a yi ka kaɗe ta Allah in baka san shirka ba ya za a yi ba za ka auka mata ba ba abin da zai kare ka ina fatan mun gane kenan kaga ba da'awa bace aiki ne an gane ko aiki ne shike nuna gaskiya tabbatar da tauhidin ka ina fatan mun gane kuma haka ba wai kawa bace ba kawai dan yanzu zaka samu daga cikin hadisin wanda zaka ga masha Allah ya tsaye da geme sannan wando nistisa ina fata mun gani amma kuma bai tabbatar da tauhidi ba a hili za ka ga haka nan ne amma daga ciki ba gaskiya ba ne zuciya akwai gurɓaci cikinta babu ikhlasi tattare da ita babu yakan yi aiki ne domin neman fuskan mutane ko don a nuna shi ina fatan mun gane kaga ai wajen zahirin gaye amma cikin fa ya gurɓace babu tabbatar da tauhidi ga duk wanda ke karkatar da bautar shi zuwa ga yaban wasu ko kuma kallon wasu Allah ke shi mu duka bada ce inna ma zalika bima waqara fil qulub ku sani tabbatar da tauhidi yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin zuciya min min min aqaidil iman na daga aqidodi na imani wa haqa'iqil ihsan da haƙiƙoƙi na kyautatawa ihsani kenan وصدقته الأخلاق كما أبيئنك الجميلة كاوى وزاس قسك تحكا والأعمال الصالحة الجليلة دعايك ما سكو ما سجرمع سوزا سنون حكا يعني كاقا أبن لك تبت التوهيدي نفرق أبن لك تبت أجكن زوجي أنا كاوى وان أكيدو كما دعا الله ملوك كنساك سنن دا إحساني zaman to kai mutum ne muhsin ihsani tsakankaninka da ubangiji ihsani tsakankaninka da bayin ubangiji ihsani tsakankaninka da ubangiji shine ka bauta masa da kyakkyawan ikhlasi kai kace kana ganin sa kana mai kyautatawa cikin bautarka a sallah zaka kyautata kai da kyau azumi zaka kiyaye gurgurdan iyawa an gane ko aikin hajinka menene ka duk wani abin da yake albirru ne za ka yi kokarin tsabtace shi da kyautata shi ga Allah madaukakin sarki kai ka ce ga ubangijin kana ganin shi sai ka samu almuraqaba tsakaninka da Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane sannan kuma gabobin jikinka su za su gaskata haka duk wanda ke da ikhlasi yana kyautatawa da wurin bauta ubangiji za ka gabobin shi suna gwada haka a zahirin gabobin shi za ka ga haka yaban mutane ba zai sa ya dada akan abin da ya sa bai yi ba kushewar da suke mishi da zagin shi da aibata shi hakan ba zai sa ya sha da baya ba zai tsaye wuri guda saboda Allah yake ina fata mun gani yawa malaci faman haƙaƙa tauhid duk wanda ya tabbatar da tauhidi ala hadhal wajhi bisa ga wannan fuska hasalat lahu jami'ul fada'il to zai samu gaba ɗayan falala al-mushari ilaiha fil bab wanda aka yi nuni akan ta cikin wannan babin as-sabiq wanda ya gabata bi akmaliha gaba ɗayan ta wallahu a'lam Allah shine mafi sani wannan shine takaitaccen sharhi da Muhammad Nasir as-Sa'idi yayi Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi sai tsaye za mu shiga babul khawf min shirk babin da ke yin bayani game da jin tsoron abkawa a cikin shirka wa qaulillahi azza wa jal fada Allah madaukakin sarki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lalle Allah madaukakin sarki la yaghfiru baya gafartawa an yi shiraka bihi idan aka yi shirka da shi wa ya firu ma duna zalika liman ya sha yakan gafarta abinda bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda ya so daga cikin bayinsa wannan ayan mai girma tana bayyana mana irin munin shirka da girmanta a wurin Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya ce baya gafartawa idan aka mutu ana shirka da shi shi ne ma'ana aya duk wanda ya kuskura ya mutu yana yin shirka da Allah Allah baya yi masa baya gafarta masa baya daga cikin mutanen da ceton masu ceto zai riske sa shikenan ina fata mun gani baya yi shirka kwata-kwata idan ka mutu kana amma idan mutum bai mutu ba ya tuba daga barin shirka sai Allah ya karbi tubansa ya yi masa wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha amma yakan gafarta abinda ba shirka ba ga wanda yaso idan mutun ya mutu yana aikata sabon da bai kai shirka ba ina fata mun gane to wannan yana kalkashin mashi'a ubangiji Allah ya ga dama ya gafarta masa karan farko ya shigar da shi aljanna ya ga dama kuma ya azabtar da shi gwalgwadon laifinan da yake aikatawa amma ba da shirka ba ina fata mun gane ita shirka kana mutuwa kana da toba ka da gafara ka mutu mushriki kafiri ba abin da zai amfani ka na aikin ka gobe kiyama ina fata mun gane amma ji abin da bai kai shirka ba duk girman munin sa da laifin sa zina ce shan giya ne cin riba ne duk wani abin da ka san na munin aikin da bai kai shirka ba to wannan mai aikata aikin yana kalkashin mashi'a ta Allah ya ga dama ya azabtar da shi ya ga dama kuma ya gafarta mishi ina fata mun gane wanda ke nuna maka munin mi shirka da Allah madaukakin sarki Allah baya san shirka baya san a tara shi da wani shi cikin irin ababen da suka keɓance shi subhanahu wataala Allah ke shi mai kare wa qala al khalil alayhi salam al khalil ana nihin annabi ibrahim dan khalilin Allah yake cewa Allah na hikaito mana magana annabi Ibrahim ya ce wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka kare ni ka kiyaye ni wa baniya da ƴaƴana an na'budu al-asnam dan kar mu bauta ma gumaka annabi Ibrahim kun san wani ne annabi Ibrahim ko Allah ya ce shi umma ne ko ummatan qanitan ko hanifan kuma Allah ya ce walam yakum minal mushriki sifa guda hudu Allah ya sifanta annabi Ibrahim da su da farko shi umma ne idan aka ce umma jagora abun koyi qanitan mai dimanta bauta da da'a ga Allah madaukakin sarki an gane ko sannan mi hanifan mai karkace ma duk wani abu wanda ba Allah ba mai fuskanta Allah shi kadai sannan Allah ya akkada hakan ya ce walam ya kuminal mushrikin da ɗai bai kasance ba cikin mushrikai wannan taskiya daga wa daga Allah madaukakin sarki tare da haka annabi rahim ya ce wa junubni wa baniya an na'budal asnam Allah ka tsare ni ka tsare zuriyata daga bautar gumaka idan annabi ibrahim ya yi haka kasancewa shi annabi mun san duka annabi masumi ne game da aikata duk wani laifi da yake kabira ce na daga cikin maimayin kabira shirka annabi baya shirka baya aikata kabira sannan baya nacewa wurin aikata ƙananan zunubai ko da ya aikata ƙaramin zunubi Allah yana riskashi ya tunatar da shi ya tuba zuwa ga Allah tare da haka sai ka ji annabi na cewa Allah ka tsare ni da ‘ya'yana da zuriyata kar mu abka mashirka shine bautan gumaka wa ya cancanta ya nace ya dage wurin roƙon Allah kar ya abka cikin shirka mu mu ne ya dace mu haka mu ne ya dace mu taka tsantsan mu firgita mu ji tsoro sosai mu nace wurin sanin Allah da sanin tauhidi mu nace wurin sanin shirka da kofofinta da lungunanta don mu tsirata game da abka cikin shirka Allah ke shi mai kare saboda munin shirka da illarta har annabawa Allah ya musu kashedi da cewa duk wanda ya shirka cikinsu Allah sai ya azabta da shi kuma zai rugusa aikin shi gaba daya shi yasa Allah ce la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin dawa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولقد أوحي إليك النبي أمك وحي وإلى الذين من قبلك واندسك قباتيك ما أمس وحي وحي مي أكمس كبوتا ما ألا شيك دي كذا كهذا شد أبو كنتاريا لئن أشركت ألا شدا كاي شركك يا النبي محمد لا يحبطن عملك دا أيكنك ديك يا رجش ولا تكونن من الخاسرين دا تبت ذاك كسن تكون لسكي خسارة قبا قيام Allah ya ambato annabawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai da ambato annabawa sun kai sha takwas sai Allah ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da dukkansu za su yi shirka da Allah ya ruguza duk abin da suke aikatawa wanda ke nuna muni na mi in shirka da Allah madaukakin sarki Allah ya shi mu ya kare mu daga abukawa a cikin shirka shine kuma zunubin da Allah ya alkawarin ba zai yahe ma mai yin shi ba matuƙai ya mutu yana yin shi babu yahiwa babu gafara Allah ba zai taba gafarta mishi wa fil hadith ya zo a cikin hadith akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya manzo Allah sallallahu alaihi ce mafi tsoron abinda nake ji muku tsoro da shi shine ash-shirku al-asghar karama shirka fasu'ila anhu aka tambaye shi menene karamar shirka faƙalar riya sai annabi ce shine arriya'u yi dan a gani yi dan a yaba ka yi dan mutane su sani shine arriya shine mafi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji matsoran al'ummar riya wanda wallahi kaɗan ne daga cikin bayan Allah suke kubuta daga mi sharrin riya sai wanda Allah ya magam da katar shi yasa ka ka dage wurin yaƙar zuciyarka game da riya ba za ka taɓa bujiro aikin alkhairi ba sai kaga zuciyarka tana baka zaɓi tsakankanin dan Allah ko dan mutane su gani kenan sai ka dage sai ka yi da gaske zuciyar na kuɓu cewa kana jawo ta kana mata linzami kana maido ta kan yi don Allah so dare tana da haɗarin gaske so da dama aiki mai kyau yakan shiga ciki taro ga zashi kai mai aikin baka san ta shiga ba baka ankara ba baka sani ba aka zo kai kiran sallah don mutane kai sallan ma don mutane sadaka don mutane aikin hajji ma don mutane yin umara ma don mutane tallafa ma mutane kayi shi duka dan a san kana yi ko dan a ji ko dan a gani kaga ai riya ba karamin sharri bane ba ina fata mun gani so da dama za ka samu ga mutum na yana aikin alkhairi kuma gobe kiyama ka tsince shi cikin wuta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin mutane guda uku da za a fara sa su cikin wutar jahannama guda al-mujahidin wurin jihadi da daga kalma Allah aka kashe shi gudan kuma ciyarwa yake dukiye shi yake rabawa gudan kuma makarancin alkur'ani ci wanda ya jihadi Allah zai tada shi ya tuna mar ni'imomin da yi a gare sa sannan kuma masa tambaya bayan ya ya mashi na maka kaza na maka kaza me kai da wannan aikin naka sai ce ya Allah na yi jihadi ne saboda kai Allah ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai gwarzon yaƙi ne dan haka sai umarni da shi a jashi ta fuskar shi a kifa shi cikin wuta me ya jawo mishi riya yi dan a yaba ko yi dan a gani shi yasa wani mai yin alkhairi yana jin haushi idan ya gabatar da alkhairi bai ji daga bayan mutane na ambatan alkhairin shi kuskure ne ana son kai alkhairi ta yadda damar da ka bada da ita hagun ma bata sani ba kina ya ce zuwa ga mi ikhlasi annabi yawan hannunka ya bada gudan bayar da shu'uri amma wai ka iya bada da hannun dama ta yadda na hagun ma bai san ka bada da dama ba kenan ka tsabtace ka nace wurin ka yi danwa don Allah kar ka yi dan ayaba ka asara ce mai girma ina fata mun gane kenan aikin alkhairin da kake yi kar ka bar shi dan mutane na ce ka yi gwargwadon iyawarka kuma zaginka da ake da aibata ka da ake karya sa ka daina abin da kake yi don Allah Allahn da kake dan shi ya ji ya sani ya gani kuma shi zai maka sakayya yaban masu yabo kai sa ka dada akan abin da kake yi da dan sun yabe ka haka kushewa mai kushewa kar ta yi tasiri ka fasa abin da ka saba yana alkhairi ina fata mun gane za a zo da mai ciyar da kudin shi da dukiyar shi wurin tallafa mu addini Allah ya tuna masa bai wanda ya masa sannan ya ce mai kai da abin da na baka na dukiya sai ce ya Allah na ciyar na bada saboda kai Allah ya ce ƙarya kake Allah shi ne mafi sanin abin da ke ɓoye a cikin zuciya ba abin da za ka gaya ma Allah Allah ya san cikinka ya san wajenka ƙarya kake ka ciyar ne don a cewa ne mai ciyarwa sai ya foro da shi a ja shi takan fuskar shi a sa shi wuta sannan a zo da makaranci malami mai da'awa masanin alkur'ani Allah ya tana masa bai wanda ya masa mai kai da wannan abin da na baka sai ce Allah na yi ne saboda kai Allah ce ƙarya kake kayi dan a ce makaranci ko kayi dan a ce malami kayi dan a ce kwararre kai ka san kaza da kaza dan ayi mu sai ya foro da shi a kifar da shi cikin wuta Allah ke shi makare shi yasa riya ba karaman matsala bace ba Allah tsare mu ya kare da aikin da zaka yi yi kokarin kai shi dan Allah a wasu lokutan zaka samu riya tana bujuro maka kai da kanka ka kabarta sallah ko kana azumi ko kana qiyamul layl ko na aikin alheri na sadaka da abin da ke kama da haka sai ka gari yana bujuro maka idan tana bujuro maka ka yaƙe ta an gane ka tsaftace niyyarka ka sake jaddada ta dan Allah kake ka sai kai wannan abu ba za ka iya rabuwa da shi amma ka yaƙe ta ka nuna dan Allah kai misali yanzu da zaka kabarta sallah kana cikin sallah ka ɗauko niyya dan Allah kake sai wani ya shigo da ka shi shigo wani wanda ka sani sai riya ta dan shigo ka sai ka sake canza murya da sauti ai kaga bidaya dan wa ka doko dan Allah amma yanzu kuma mi riya ta shiga to sai kai kokori kai mi ka yaki wannan riya ka karasa aikin ka dan aikin ka ya zama to karbabbe a wurin Allah amma kare zaman to bidaya aikin ka ma da ka zaburu ma dan ayaba ka ne wasu malamai suna ga aikin da farkon sama an yi dan ayaba ne to yana da wahala zaman to aiki karbabbe a wurin Allah amma kana yi tana bujuro maka kana yi kana jin wani abu na bujuro sai ka rika ya kashi kana neman tsarin Allah a ci gaba da aikin kana alkhairi Allah da tadda shi ne shi yasa annabi ce mafi jin tsoron abin da nake ji muku tsoro shine karamar shirka wanda karamar shirka ita ce riya yi dan wani ya gani yi dan ayaba ka ko ko ka ji yadda mutane aikinka na alkhairi da nufin su yabe ka ina fata mun gane ina fata mun gane kuma karka yarda shedan ya yaudare ka a wasu lokuta ya hana ka aikin alkhairi da hujjar ya kake yi amen so da dama za ga mutum ana neman taimako ana neman za a kaza yana da kudin sai rika ganin ka yanzu wannan ba da sai riya ce wannan yaudara ce yaudara ce shedan yake so ya maka ya biyo ta wannan hanyar ya ruguza kai hana ka yin alkhairi tashi ka yi kyauta ta niyyarka kawai ina fata mun gani ko ka ji abin ya bujuro maka ishe shi kore shi in kuma ba haka na maka kewaye ka labe ka je ka bada fi sabilillah me zai hana ka in kana jin tsoron cikin jama'a ka bada baran sun watse ka taima me ake so a wannan lokacin taimakon ku ake so to sai ku bada wani bi ma ka iya ka tashi da matsayinka karami halin kasancewa ka baka da hali da yawa ga masu hali masu yawa sai ka bada fi sabilillah da niyyar ka zabarar da sauran sai zaman kai kana da ladan farko da ka bada kuma duk wanda ya bada bayan bada ka kana da lada irin nashi ina fata mun gane karka rashe ɗaya yaudare ka wannan babu so da dama za ka samu wasu suna cewa gaskiya suna jin wahalar taimaka ma addini ko an ce a yi wani sadaka ko wani abu suka ce saboda ji suke kamar riya ce suke ba gaskiya bane shi dan ne ke so yaudare ka ina fata mun gane in kana da abin taimakawa taimaka in kana jin tsoron ka taimaka a gaban mutane laɓi ba da tunda me ake so badawa kar ka safanta cikin masu mi masu rawwa masu hanawa wanda yau in ka nora cikin tafiyan mu kusan haka nan ne addini dai a yanzu wallahi masu tallafa mishi kaɗan ne kuma kullum me muke kallo masu hali muke hanki da ishirin kinka amma kana dibin mai miliyan ishirin wannan ishirin kin ta kai ta ke bukata hiddo ta kabar ina ruwanka da mai miliyan ishirin kabarin ku ba ɗaya ba gina aljanna ma matakayin ku ba ɗaya ba abinda ka bada shine naka ina fatan mun gane na wannan ka ba zai amfana maka komi ba sau nawa za a zo ana neman taimako za ga wani yana da sai ga kaɗan ne a ga alhazzani su ya kamata su bada a kai ma ba da naka so da dama kaɗan ya fi yawa alkhairi idan aka kyautata niyya wurin yin shi ina fatan mun gane Allah da tadda mu yanan karkayar rashe dan ya dare ka ta wanga bangaren ko ku ka zo zaka aikin alkhairi sai shi ce maka in kai hori ya ce a kawai ka tsarkake ne ka kai aikin alkhairin yi sallaka taimaka a tai da kai wurin yin alkhairi je ka yaƙi zuciyarka da shedan kai dan Allah kake ina fatan mun gane idan shedan ya yaƙi ka ta wanga wurin sai ce maka a riya ce sai ka daina aikin alheri ana neman taimako sai ka ce an na bada riya ce sai ka wasa ana son aje a yi aikin alkhairi in najeriya ce saboda ana sai ka fasa ina fata ma karka yi haka Allah da tadda wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an karbo hadisi daga abdullah ibn mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar duk wanda ya mutu yana kiran kishiya ga Allah maɗaukakin sarki da halannar zai shiga wuta rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito shi duk wanda ya mutu ya du'u yana bautar wani niddan kishiya ga Allah zai shiga wuta baya da makoma sai wuta kenan roƙo ne bauta ne duk abin da ke karɓar bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai ba a masa abokin tarayya a ciki ina fata mun gane sannan Allah madaukakin sarki ya keɓanta da rububiyya ya keɓanta da wasu ayyukan da shi kaɗai ke yin su ba shi abokin tarayya cikin yin su idan ka mashi kishiya cikin wannan aikin ka yi shirka da haka za ka shiga wata gobe kiyama haka Allah yana da sunaye kyawawa da sufofi masu kamalan da baya da abokin tarayya a cikinsu duk wanda ya tara Allah da wani a cikinsu ya yi shirka da Allah zai shiga wata gobe kiyama matuƙar ya mutu yana yin haka bai tuba ba Allah ke shi mai kyawu wali muslimin haka imam muslim ya rawaito hadisi an jabir daga jabir radiyallahu anhu Allah ya rada shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace mallaqi Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya hadu da Allah baya shirka da Allah da komai dakhala aljanna zai shiga aljanna ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار wanda ko ya haɗu da Allah yana yin shirka da Allah da wani abu da halin na zai shiga wuta aga idan ka mutu kenan laqiyallah ya mutu baya shirka da Allah da komai to wannan zai shiga aljanna Allah ga dame shigar shi aljanna bidayatan karan farko indi bai shirka da shi in ko yana da wasu laifukan da ba su kai shirka ba kuma bai yi shirka ba to Allah ya ga dama ya sashi aljanna karan farko alƙashin mashiya ubangiji ya ga dama kuma ya kama shi gwalgwadon laifin da ya aikata an gane ko amma kam da ya haɗu da Allah yana mai shirka da Allah shi kenan baya da makoma sai wuta jahannama Allah ya kare fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko alkhawfu min shirk jin tsoron shirka da abkawa a cikin shirka الثانية مسألة تبيو أن الرياء من الشرك للي منفهم تشيوى رياء تندق شركة الثالثة مسألة تأكو أنه من الشرك الأصغر للي رياء تندق تكين شركة كرما بتكي بب شركة بمبنشي سكانو سشيني شركة بب دمي ينتا كافريني يا فتدق تكين تربة مسلمتي amma riya da bata kai shirka babba ba shi har yanzu musulmi ne amma kuma aikinsa bai da kamala an gane ko ya samu ragowa sosai cikin imanin shi da tauhidin shi الرابعة مسألة هدو أنه أخاف ما يخاف منه على الصالحين lalle shirka tana daga cikin mafi abin tsoron da ake ji ma mutanen alkhairi da ita kaga shi salihan bayu ake ji musu tsoron me riya barbatun fasikai da mutanen banza an fi jin tsoronta cikin mutanen alkhairi salihan bayu waliyan Allah an hiji musu tsoron abkawa cikin shirka na nabi ce masa habban shi akhawfu ma akhafu alaikum shirkul asghar Allah tsare mu alkhamisa mas'ala ta biyar qurbul jannati wan nar kusanci tsakankanin wuta da aljanna nabi ce wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai zai shiga aljanna wanda ya mutu yana shirka da Allah da wani abu zai shiga wuta kaga kusanci tsakankanin mi wuta da aljanna tauhidi da shirka in kai tauhidi ka kammala tauhidi ka samu kamala tauhidi aljanna in ko ka gurbata shi da shirka wuta السادسة مسألة شدة الجمع بين قربهما في حديث واحد haɗawa tsakankanin kusancin wutar aljanna cikin hadisi guda السابعة مسألة تبقل أنه من لقيه لا يشرك به لا يشرك به شيئا دخل الجنة للي دوان دي حدد ألا بايا شركة دا ألا دا كومي زي شرك الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وان دا كوي حدد ألا ينين شركة دا ألا دا وان أبو كومن كان كانت سا دخل النار زي شغوتا ولو كان من أعبد الناس koda ko ya kasance mafi bautan mutane shine mafi bauta ma Allah in ya mutu yana shirka wuta zai shiga Allah ke shi الثامنة مسألة تقص تتقص المسألة العظيمة ما لتش مسألة من جرمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام roƙon alkhalil annabi ibrahim da yi ga allah maɗaukakin sarki kuma ya roƙa ma ɗiyansa allah maɗaukakin sarki cewa allah ya kare su daga bautan gumaka allah tsare su daga kafirci allah tsare su daga abkawa a cikin shirka التاسعة مسألة تترى اعتباره بحال الأكثر كل النبي إبراهيم دهال ما في يوم متاني لقوله سبود فالله مدوكاكين سركي ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس يا أبنجيشي لليكم سوسم بتدم في يوادك تشكم متاني كان النبي إبراهيم يا نور يا فسكن تشوى ما في يوم متانمي سنها لك سنبتا نورا دوانا العاشرة مسألة تقوم فيه تفسير لا إله إلا الله a cikin wannan akwai ma'anar la ilaha illallah kama zakarul bukhari kamar yadda imam bukhari ya ambaci haka alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya fadilatu man salima min shirk falalar duk wanda ya kubuta daga barin shirka yana duk wanda ya kubuta daga barin shirka ko shakka babu yana da falala ta musamman ina ganin zamu dakata kenan abin da muka faɗa daidai Allah sami tare da ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah